jin wata huduba da aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi lokacin da yake neman wato aka yi sallan neman shayar da ruwa an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta Aisha ta ce duhu da madari mutane sun kai ƙara ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa suna fama da fari dangane da ruwan sama wato ruwan sama ya yi jinkirin sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da mimbari aka aje masa mimbarin a masallatar idi yau mutane alkawarin wata rana da za su ta a wannan ranar. Take manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fito yayin da kaskon rana ya fito. Ya zauna a kan mimbarin. Ya ce Allahu Akbar. Ya yabi Allah ya yabo ga Ubangiji. Sannan manzan Allah ya ce Hakika ku kun kawo kukan cewa garuruwan ku sun yi cikin fari. Da cewa ruwan sama ya yi jinkiri daga lokacin da ya saba sauka gare ku. Hakika Ubangiji ko ya umarce ku cewa ku roge shi. Yanzu ku alkawarin cewa in ko kun an rutsa to zai amsa muku. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin la ilaha illa Allah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ghani wa la al-fuqara ubangiji kai ne mawadaci ba abin da kake bukata a wajen kowa mu ne muke cikin bukata ko me ba mu abin da mu da abin da yake muke da shi ko me muna bukata sai kai mana ba abin da muke yi wa kanmu anzil alaina na gaisa ya ubangiji muna roƙonka ka sauka mana da girgije ka sauka mana da ruwa kuma ka sanya abin da ka saukar din ya zama karfafa gare mu mai kai mu wani lokaci sai da magana ya daga hannayensa bai kushe ba yana daga hannayen har ya zama a farin hammatarsa ya bayyana sannan ya juyo bayansa ga mutane ya fuskanci gabas ya juya mayafinsa sannan ya fuskanci mutane ya sauko daga kan mimbarin ya sallah raka a biyu a nan take sai Allah ya farar da wata girgije ta ci da sai walƙiya ثم أمدنا سنة تزيد هو تيسر الله وقال الله دي كيما سلا تنسبا في حسد دعني هو تتسد هو Don Allah ga gaggawa mutanen da masu cewa ba ruwa ba ruwa amma ruwan ya zo kowa yana guduwa shi taji sai dariya ya yi murmushi har hakoran su suka bayyana. Ya ce a shaɗu an Allah ala kulli shayin gari na tabbata Allah ne iko ne akan komai. Na tabbatar ni bawan Allah ne manzon Allah ne. wato jibu da awaki Allah yana amsa addu'a ta yi faru da kurbacin sariya yana yayi duk abin da dame da gaggawa wani abi dawuda abi dawuda ya fi dadi sai annar sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yi addu'a neman shayarwa ya kance ya ubangiji suna roƙonka ka shayar da bayanka ka shayar da dabbobinka ka yaɗa rahamarka ka ga raye garinka matacce abin da ake nema a ƙasar da kai da Allah a cikin Allah ya saukar da ruwa da kowane tsari za a bi da ayyukan kana da ayyar usulubin kana da duk wani tsari ko da za a ji min al-imami wa min al-qawmi da shi liman da sauran mutanen wa amalu kulli hayri abin da ake nema wato ma dobe ne kan tarar ruhu ko labari ne na biyu da aikata kowane alheri min istighfarin daga neman gafara a ta istighfari a sadaka lafiya da'in an sulhu da duk wanda aka samu batawa a yi azumin kwana uku kafin fitar su fa zalika arjalil qabuli a wannan shi ya fi sa ran a karba addu'a malika ma sun ce da ana son wannan illa iyaka kama azumin kamar sadaka ne suka ce wala ya mu bihi mal imam amma kasance ya ce da mutane ku je ku yi azumi ko ku je ku yi sadaka don bi taubata abinda dai zai umarce su da shi shine jama'a a tuba a tuba wa rabbi tabi'atin a mai da zalunce zalunce duk wanda ya san akwai hakkin wani a kansa to ya kokari ya mayan masa na abu da ne ɗaya da ne ban da hakim suka mai to hadisin hakim ya ce hadisi ne ingantacce يجيب الإمام طلب الناس بالاستفتاء إذا جماعة suka nemi a yi sallan neman shayar da ruwa ya zama lalle masu mulki su yadda a yi da jagora ko sarki ya amsa neman mutane game da sallar neman shayarwa an anasin an kafa daga anasin malik Allah ya kara yadda a gare shi yace wani mutum ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama alhali yana hutuba ranar juma'a yace ya rasulullahi dabbobi sun halaka ta farko na sun yanke muna roƙonka ka roƙa mana Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a a wajen ruwaya wanda Allah ya daga hannayensa sannan yace ya ubangiji ka taimake mu ya ubangiji ka shayar da mu ya ubangiji ka shayar da mu aka yi kai musu ruwa tun daga juma'a har wata juma'a ta zo sai wani mutum ya zo sai ta ya rasu lallahi gidan zaje sun rushe hanyoyi sun yanyanke dabbobi sun halaka ruwan ya tafi da dabbobi wani ala sallallahu sallam ya ce Allah mu ya ubangiji ka bai da wannan kan zuwa su da tsaunin nika da cikin kwaruruwa wani ala shari'a inda bishiyoyi ke fitowa a wata ruwaya ya ubangiji ka saukar da ruwan daura da mu ba a kanmu ba sai girgiyar nan ta yi daga madina in wani sashi ke yayewa daga jiki in an janye shi ta bi tana zub da ruwa daura da madina ta bata sun gadda ko duku ɗaya a madina wai duba zuwa madina in ji ana sai ta zama kamar an kewaye ta da wani kwalkwali رواه الأوسط وأن حديث يتم تنزيل سرويته وأن تنزيل وهذه الرسول عند أبو داود النسائي تسرويته abin da ake bukata a faɗa in Allah ya saukar da ruwan sama ko kuma aka ga iska abin da ake bukata a faɗa in iska ta taso sun kaba daga Aisha Allah ƙara da a gare ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zance in ya ga ruwan sama yakan ce ya wani ka sauka gare shi gare mu ya zama mamako mai amfani buhari da nasa'i suka ruwaito wannan lafazin nasa'i ya wani ka sanya shi mamako mai amfani Allah numa da ya misali da wajen abu dalib amin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce وابيض يسر الغمام بوجهه اسرار يتامى اسرة للارامل منذ صلى الله عليه وسلم يحسن ana neman shahidin girgije da fuskarsa a shi kan mai taimako ne ga marayu kariya ne ga matan da suka rasa ga'a wanda zai taimaka musu wato wakala abu dalibin fihi zalika abu dalib ya faɗi wannan baitin game da annabi sallallahu alaihi wasallama ma annahu tare da cewa lam yustasa illa bil madinati ba a fita dan sallar neman shan ruwa ba sai a madina zaman makka ba a yi istisqa'i ba wa abu dalibin gashi ko shi abu dalib ya mutu tun kafin annabi ya hijira zuwa madina me yasa abu dalib ya faɗa ka nazala bi quraishin qahadu dan fari ya sauka ga quraishawa suka ce ya aba dalib kwari ya yi fari hanyoyin ruwa yanzu duk sun gafe zai rafuffukan mu hanyoyin magudanar ruwa mu duk sun gafe iyali sun shiga halin kunci ba lumma fustusila na ka zo ka nemi Allah ya shayar da mu ruwa mana abu dalib sai ya kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallama an sannan manzon Allah yana cikin ugai limatin wasu yara ya tafi da manzon Allah wajen Ka'aba ya dan fara bayansa da Ka'aba ya roƙi Ubangiji sai jirgin ya taho daga nan daga nan hadari kwata ina sai tasowa yi waje ya cika da ruwa na ji walbadi da gari da kauye ko ina kaka ta sauka ciyayi suka fito ba ta rabba lahu abu dalib abu dalib ya gane wannan albarka ta wannan ɗanasa manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi wannan wanda yana cikin kasidar da yake ta kai baiti dari da goma ta abu dalib da ya akan manzo sallallahu alaihi wasallam to Buhari ne ruwai ta wannan hadisin. An gama daga zai dinna Ali Bidwani, Allah ya kare da gare shi cewa ya ce, Baza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani sallah, sallah asuba a Hudaybiya bayan an yi ruwan sama da aka yi da daddare. Ya da annabi ya sallama sallallahu alaihi wasallama sai fuskanci mutane ya ce da su, kun san abin da Ubangijinku ya faɗa suka ce a Allah da manzansa su suka sani sai ce ubangiji ya ce yau kan an waye gari a cikin bayina akwai wanda yake ya imani da ni akwai kuma wanda yake ya kafirce ko ya butulce da ni amma dai wanda yake an mana ruwa ne dan baiwar Allah da ramarsa ko wannan ya yi imani da Allah ke yadda da cewa tauraro ne yake wani abu ba amma wanda yake an mana ruwa ne da tauraro kaza da kaza to wannan ya bitir cewa Allah ya kafir cewa Allah ya ba yadda da tauraro Buhari da Muslim sun ruwaito wannan Muslim ya fidda hadisi manzo Allah yake ba ku san abin da Allah ya faɗa ba ne ya ubangiji ya ce ban taɓa saukarwa da bayina wata ni'ima ba sai ko a nan take wasu a cikinsu sun zamo masu mutuncewa da wannan ni'ima suna cewa alkawakibu wai taurari ne suka kawo ko da tauraro kaza ne aka yi musu ruwa a an kama daga aisha Allah kare ta gare ta Aisha ta ce annar sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan iska guguwa ta taso yakan ce ya ubangiji inni asaluka ya wa ya ma biya wa ya ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma biya wa sharri ma ursilat bihi eh wannan addu'ar manzo Allah yake yi duk sanda guguwa ko iska ta taso Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha وشر ما فيها وشر ما أرسلت به يا أبي إنا روبانك كبان الهيل لك يتكين إسكا الهيل إسكا da alherin abin da yake cikin ta da alherin abin da aka aiko ta da shi ina neman ka kare ni daga sharrin ta da sharrin abin da yake cikin ta da sharrin abin da aka aiko ta da shi qalat tace wa idza tahayyala fi sama idan sama ta sauya a gari ya sai fuskar manzo ta sauya ya ringa shiga yana fita wa akbala wa adbara ya dawo ya koma ya dawo ya koma ya dawo ya koma hankalin sai nuna ya tashi amma idan ta zub da ruwa da sai kuma wannan hali ya yi daga gare shi sanin Allah shi yasa yake kawo wato rashin amincewa daga azabar Allah inna ladina hum min hashiyati rabbihim mushfiqun fal anbiya ala aliyyi rutabihim lam yamanu bi zaka matar rabbihim to mata ne wannan a fuskarsa mutum me shi rasulullahi ya duk da sama ta sauya sai du kaga iska sai ga ka shiga wani hali sai ce ai abin da nake gudu aisha ka abin ya zamo kamar irin yadda ya afku ga mutanen adawa yadda suka ga azaba ta taho ta cika sama ta fuskanci gonakansu sai suka ringa oh yau Allah ya yake wani fari ga ruwa nan yau za mu sha ruwa aka ce musu ban huwa masajin kunfi rewa biya zabi na ne ba ba ruwa ba ne musulun sun zai sun ruwa ita wannan hadisin ana neman albarka da ruwa wato ruwan sama ya sauka a nemi albarka da shi wato wata ce farkon ruwa a shekara ko kuma wanda yake an dace ba a yi ruwa ba wanda zai ba uta a haduku an dace ba a yi ruwa ba to ruwan ya sauka a tara a tara a nemi albarka da shi a buɗe daga jiki don ya sauka a kan jikin an anasu an taura daga anasu malik Allah ya ƙara ya gare shi ya ce ruwan sama ya same mu alhali muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tufafinsa har ya zama ruwan nan ya same shi muka ce ya rasulallahi me yasa kai wannan ya ce la na waje fadin rabi ta'ala nan bai dade da rabowa ba daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wato fa barakatu min Allah wannan albarka ce daga wajen Allah yan baki an nasa baraka biha ya kamata wato mu nemi albarka da ita sai gab zalika an so haka kenan bal wa ikram an so ai wanka ma da shi wa shuru ne wa sha daga gare shi to mutum ne ruwaito hadisin ya habari ya halatta a kama kafa zuwa ga Allah da masoyansa ai tawassuli ga Allah da masoyansa abu ne wanda yake daidai a tawassulu ko ta karbu ila gairi abin da ake kira tawassuli shine a nemi kusaci zuwa wani biman yuhibbu da abin da shi wani yake so don wani dalili dan wani dalili shi al'amarin ma dan wani dalili abin da ake nufi a nan fakewa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ɗauke wani abinci ko dawo wani abin so alhali ana kama kafa da bayi makusanta zuwa ga Allah. An halittin, an kama daga ana sunu malik, cewa mana da ladari, Allah kare ta gare shi ya kasance idan fari ya same su ana cewa ka haɗu ko kun hidu. Rukabi ce a ciki. yakan nemi Allah sha da su albarkacin Abbas dan Abdul Muttalib amin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakan ce ya bayyana da can muna ne kamun gaba zuwa gare ka da annabin mu ka sha da mu amma a yau muna kamun kafa zuwa gare ka da amin annabin mu sarki na ka sha da mu a ana ce sai ku a shayar da su sai ku a shayar da su din a wato bin zuri makari da saukar ruwan sama wata da fi sanati samaniya ashirata haka ya afu a shekara ta goma sha takwas daga hijira a an fara farin tun daga sallar alhazin suka dawo sai da aka yi wata tara ana fama da fari bin nasi sai da sai da na umar ya nemi ya fita neman shayarwa da mutane ya kamun kafa da abbas ya zo cewa a shi abbas din ya kaskan da kai zuwa ga ubangiji a wannan ranar ya ce ya ubangiji ina lam yanzu bala'un illa bi zambi ya lamarin da sha'anin musiba ko bala'i ko wani abinci baya sauka ga bayi ko ga bawa sai ko don wani laifi ba ko abin da suke sa a ɗauke bala'i sai tuba ilaika bi zunubi ga hannayen mu mun miƙo gare ka mun san hannayen nan sun cika da laifuffuka wani wasi na bi ilaika bi taubati mun miƙo makwarkwaɗa kan mu zuwa gare ka da tuba zai sa ka shayar da mu girgijin yace mustafi ruwa ya sauka ka bai wasu an kasa ta yi kaka ta wadata mutane suka samu rayuwa suka samu dadin rayuwa rawar buhari buhari ne ya waito wannan hadisin da gane musamu misali musamu misali yake ubana yana ganin kamar ya fi wani saboda irin gwanin bakinta dai a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi wa tuzakuna illa biru afaikum yanku kun san abin da ake akwai kuwa ai ba wani dalili ba ne yake sa Allah yake taimaka muku ko yake azurta ku a'a albarkacin wanda kuke ganin su ba komai komai ba ne a cikin ku wannan rauna nan wanda ba komai ba albarkacin su kuke ce wannan hadisi mutum biyar kaga wannan ya nuna ashe Allah yakan yi wa wani saboda wani yanzu aka ce wai Allah baya wani saboda wani ka karyata hadisin nan hadisin da buhari da abu dawud da tirmizi da nasa'i duk sun ruwaito shi sai na za ka kai kuma cewa kai ka kai mai karatun hadisi ne eh walazin nasa'i lafazin nasa'i inna ma yansuru Allahu hadhihi al-ummata bi ra'ifiha Allah yana taimaka wannan al'ummar ne albarkacin wanda ba komai ba a cikinsu, da addu'arsu, da sallarsu, da tsarkakewarsu. Da wato, wa haisu inna Allah yansurul ummata, tunda Allah yana taimakon al'umma, ya yarhamuha yana jikanta da addu'ar rana nan da ibadar da rana nan suke yi ai ya kamata kenan na tawassala ila bihin ila Allah mu ringa kamun kafa da su zuwa ga Allah a wajen ije abin ke wa jalbil ma'abu da jawo abun so fa inna Allah Allah tabaraka ta'ala ya koyi ibada ya da yana girman bayi saboda so wata hadisin jihadi insha Allah wannan hadisi zai zo nan gaba a kitabul jihadi in Allah ya so an kama daga tsohon nan hanifi Allah ya kare ta gare shi cewa wani mutum makaho ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da annabi sallallahu alaihi wasallam ka roƙa min Allah Allah ya bani lafiya in jawo min da gani na sai manzo Allah ya ce da shi in ka so umma addu'a amma in ka ga ya fi ma ka iya haƙuri don haka ɗin zai fi ma mutumin ya ce fadu ni dai abin da nake so ka roƙa min Allah Allah ya dawo min da gani na manzo Allah ya umarci mutumin nan ya alwala ya kyautata alwalarsa ya addu'a da wannan addu'ar Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyin rahmati inni tawajjahtu bika ila rabbi bi hadhihi hadhihi al-qurani Allahumma fashakkir fiyya ya ubangiji ni ina roƙonka ina fuskanta ka ina kamun kafa zuwa gare ka da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin rahama ya rasulullah ni na fuskanta da kai zuwa ga ubangiji a bukatun nan ta wajen abiyata ya ubangiji ka karbi ceton manzo a game da ni Turbi ya bar hadisin da Ibn Majah. An kamo daga Umara shi ne wato albani yana magana akan wannan hadisin shi da al'umma inganta ma sai dai mu ce magana ce da ta shafi annabi kawai eh ban da wannan su amma ai ba a ce har wannan su ba amma ya inganta sai dai a ce da ya sayan da zai ce ya sayan da zai ce abu ya kusan kure masa sun sa ta kusan kure wa bota ne eh da wai ce ai ga abin nan ne to fa hadhihi nususu wannan nusushin as-sahihatu ingantattu tafidu tana fa'idantar da mu annan tawassula ila Allah cewa samun kafa zuwa ga Allah da salihin da bayan Allah malakarta ja'izu abu ne wanda yake daidai abu ne wanda yake daidai bal huwa madalubu bal ma ana neman haka fi shadai da halin tsanance tsanance fitakan rubi abinda ake gani a fili dangane da yadda ake neman samuwar isuwa ake neman isuwa zuwa sarakai da wanda sarakan ke son suke so ya karfafa wannan sai da yau ka dade kana neman ganin sarki amma an kafa kan wanda ya isa yau yau nan sai ka gan shi yau yau nan sai ka gan sai da shekara da shekaru ba a saurare ka ba eh ka je ba a saurare ka ba ba a san ka ba ma wadar ma an ka je korar ka za amma an kafa ta kan wanda ya isa yau yau nan sai ka gan shi ya kamata gare ba kitabun niyya cewa wanda suka shiga kogo dutse ya sako ya rufe su sun kama kafa zuwa ga Allah da ayyukansu na gari Allah ya amsa musu ai za su mata tawon sulu misali al'amari idan ya zamo kamun kafa da ayyuka na gari abu ne wanda yake ya tabbata to abin da yake ya kamata ya fi fifita ya fi daukaka bisalihina ai tawassulin da bayin Allah managarta wanda daga gare su ne duk wani abu na kirki ya zo bar su ne gurin da Allah yake duba a ƙasa da sama kamar da yake yazo a hadisi kursi arshi wala farshi wala sama'i wala ari al'arshi na ko abin da ke kan al'arshin ko sama ko ƙasa duk ba su yalwace ni ba sai dai zuciyar bawa na mummuni ita ta yalwace ni a tsaya a yi adalci tashayyu'i lil mazhabi ya fi daga ake dole sai an koyi bayan wata fahimta ta wani kowaye shi wa ruju'u lil haqqi a dawo abu gaskiya in dai ta bayyana to faiwa ka din fifiko ne wanda ne ya dawo ya bi gaskiya ai ya kara ɗaukaka ne rusa ɗaukakarsa wa ma'aha ba tare da ɗan wannan bayanin da muka yi fi jihazin maurudi mu'allafatun hafatu akwai da tattafai na musamman da aka yi don tabbatar da maganar nan ta tawassuli منها مؤلف لصاحب الفليلة الشيخ محمد السنين الأدوي وكيل الأسد هنا دقا لتتفن لأكي لتافن جاء يعني درجة الشيخ محمد السنين الأدوي wanda yake wato ministan ƙasa ya yi ma'ahid sari wanda da shi ne mai kula da makarantun da ke gargashin ƙasa farila shehi yusuf addajawi yana daga wannan fatoyin da suka zo daga mai girma shehu yusuf addajawi daga manyan malamai wanda yake an buga a mujallar nurul islam to rawan turzi wa ibn majah ibn turzi da ibn majah sun rawaito hadisin an kumara an karɓi daga sayyidina umar Allah ya kara yadda a gare shi yace na nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin umra sai manzon Allah ya min izini ya ce ya rasulullah ina so in je in umra ya ce a ka je mana ka je mana yake da ni kuma ladan sanaya wa hayya min du'aika kakka mance da mu ya dan uwa a wajen addu'arka mu ma ka sa da mu a cikin addu'a sai na umar yake kai kai mutum manzon Allah ya faɗa min wata magana bai girma ya tsoro ni an nale bi duniya a ce gaba ɗaya bai faɗa min ba a ɗau duniyar nan a bani to ni da ba zan muna da duniyar ba don ma a rike duniya a ce manzo Allah ya faɗa min kamar wannan magana ai la qasuru bi hadhihi kalma ai na yi muna da wannan kalma akthar min mulki bi duniya ma biya duk da muna da zan yi idan da a ce na mallaki duniya da abin da yake ciki wa yakula hu zalim wannan ko ya kamata ga sayyidina Umar sai nan nabiya domin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake shi ne mafificin halitta kullum gaba ɗaya wa karabun ilala da shi ne ya fi kowa kufa ke zuwa ga Allah ya nemi masa addu'a a harami zalika ce ba zaka ya ce ban Allah ya ce kai masa addu'a ai ba abin ya huce a faɗa magana ce babba magana ce babba annani ya jihad duniya a karatun nan a ina aka kawo wannan misali annani ya jihad duniya a cikin ma'anonin ba ko guda goma sha biyu wannan titin ne wata ma'ana ce madali ta madali ce ta ina misalin ta a bakara a bakara akwai ba'ul badali ko a cikin baba wajen ɗari da sassin da wani abu na suratul bakara akwai wajen yake ta zo don madali kamar wacce ko sami ba malam to walatu wa tirmidhi tirmidhi da abu dawud tirmidhi abu dawud tirmidhi sun rawaito hadisin da isnadi ke kyawa ingantacce lafazin tirmidhi sai na marke na nemi manzo Allah min izini zan fita umra sai manzo Allah ya ce ya dan uwana ka tare da mu a cikin addu'a a kakkamance da mu kakkamance da mu Allah shine masani wata ya ce fil fara'ili hadisu muslim da sannan hadisin da muslim ya ruwaito zai zo gare mu a kitabul fara'ili da yake cewa hairu tabi'ina mafifici a cikin tabi'ai shine wai sulkarar karani shi yasa ne misbahun rani yake cewa afraluhumul hasanu bal uwaisu ko afraluhum sa'idu bal uwaisu wakila hasanu wakila kaisu to ku umarce shi ku nema da gare shi nema muku gafara wannan ma kuma zai zo a cikin littafin addu'a ita cewa idan mutum ya roƙi Allah ga ɗan uwansa musulmi mala'ika sai ce amin Allah amsa addu'an nan walaka bi misli kuma kai ma a baka kamar abin da ka nema masa min hazi ya tabbata da wannan hujjoji da aka kawo da na mutuwa cewa ana neman ana an so neman addu'a daga bayan Allah mana gasa ko da kai da zaka nemi ma addu'ar ka ci shi an so kuma wanda ya nema kai masa addu'a kai kuma kai masa addu'a dan abin da ya gabata gare mu a kitabul ilimi hadisin ne ke cewa Allah yana tsayawa ya taimaka wa bawansa matukar bawa ya tsaya taimaka wa ɗan uwansa wallahu alam wa ilmuhu awsa to alhamdulillah wala ko ha